بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم
الكون كله ظلمة alkaunu ka kaunu Mhm.
kullu hu zulma dukkanin su duku na'am shi abin da ake cewa kaunu shine a abinda kowane irin abinda abinda ubangiji ya dauka sai kowane irin abin na'am da gudur Allah ya tabbatar da shi shi ai kira kaunu na'am dukkanin sa kowane abu shi duhu ne shi وإن معناه Arabu.
ظهور الحق cewa bayyanar tajallin ubangiji madaukakin sarki da yayi a cikin sa shine yake haskaka shi ake ganin sa amma da wanda haka ma ba za ka iya ganin sa ba. Shi duhu.
نعم shi duhu ne gaba daya ubangiji madaukakin sarki ne da zai yi ya tajalli a cikin sa shi sa sai ka gan shi نعم saboda wannan tajallin da ubangiji madaukakin sarki yayi فمن رأى الكون to duk wanda kaga ya ga kauni ولم يشهده فيه bai ga kau- bai ga- bai gan bai gan shi ba fi cikin sa مم. أو عنده ko kuma bai gan shi ba inda runan gare shi أو قبله ko kaf- kafin shi أو بعده ko kuma bayan sa فقد أعوزه وجود الأنوار ba sai ka samu hasashe hasashe ya gaji da shi وهجبت عنه شموس المعارف kuma an tsare ranar nan ta ma'arifa an gare shi بسبب الآثار da guraben na asaru نعم wannan yana faɗan mukami ne na kasan su mukami na mutane kala kala ne نعم akwai wanda suke ahalin hijai نعم akwai ahalin kai akwai ahalin fana'i نعم
su halin hijabi a wajensu suna sanin Allah ne shine kamar yadda hujja masu yi suke faɗa ko ba da filin fa'ila lokacin da ka zo yadda za ka gabatar da Allah shine ka ga mawjudatu ka ga mawjudatu ai kana ganin ka dubiye mu dinnan ai kana ganin makasan aiki ne. a to a duk inda aiki yake kana ko wanda yi shi wanda ya yi aikin nan da dai kuma hujjoji dai da ake ta faɗa nan dai duk gaba ɗaya kariya da ake ta tarkibin su ne na masu zuci sai zo a tabbatar da cewa dai gashi an sami cewa akwai ubangiji cewa dai an san mutane ba su ne su kai kansu ba to dan ka ce kai ne kai kanka to kai wani irin in kuma ka ce a mahaifinka ne ya yi ka to shi kuma waye shi shi ma yi mahaifinsa ne shi ma waye shi daga nan za a kewaya dai a rasa shi ne can ƙarshe don akwai asalin na farko ko aka ba a dawo masana a ce shi na farko to shi kuma waye shi مم.
haka dai dole za a samu wanda ya yi shi wanda dole a ƙarshe dai a ce Allah ne نعم to kaga an tabbatar da waɗannan kenan to waɗannan hujja ce ta ma abota hijabi sune suke tabbatar da wannan wanda ma har sai sun ga kaunin sannan su ga makamar su to akwai kuma waɗanda suke ahlus sai su Na'am.
wanda su sun musana amma ba su kai fana'i ba su suna tabbatar da Allah ne daga sun ga kauni نعم suna kallon kauni kawai sai su ganin su wannan suna ɗora ganin su da shi مم.
kawai sai su ga ba shi ke gani ba sai su ga Allah kawai نعم sai su tabbatar da Allah ganin kauni kenan ya tabbatar da shi muka wani نعم domin wannan gurbin sai su shafe shi babu shi.
مم.
to akwai alfanaye wanda su kwata-kwata ma ba su ganin wani abu su a wajensu suna tabbatar da hujja Allah ne ganin tabbatar Allah shi ne ya tabbatar da kauna shi kuma daga sama kaga suka ba إيه.
yau wanka tabbatar da muka wani daga muka wani ka samu kaunu ai akwai daga kaunu ka samu muka wani Mm.
muka wani sai su daga muka wani ne masu Allah ne sannan suke ta ai su Allah kawai suke in ba Allah ba babu wani abu.
مم.
wannan su ne waɗannan su wannan da yake faɗa ɗin yana faɗan tafiya ce na ma'abuta ahli sirri ma'abuta tafiya ba wanda su kai ma faɗa ba sai ne ce wanda ya ga kaunan wala mai shaharu fi sai bai ga al- bai ga bai ga Allah a cikin sa ba au inda hu au qabla hu au ba'da hu ko kada a jazu hu bi kulli alwani wajibar anhu ne sai abin wajibar anhu ma'arif ranakun ma'arifa ta zama ta tsaro gare shi saboda ne biso bil asari kira zai na asaru asarun shine ka zama akwai wani asaru ma akwai wani gurbi ma نعم sannan daga wannan gurbin ne sai ka zo ka tabbatar da kuma muka wurin waye yi asaru نعم shi sa waɗansu daga cikin kamar halin lahi suke faɗa suke cewa ma ra'ayi shay'in illa ra'aytun la to a wajen su ban ga komai ba kawai daga na ga duk abin da na gani kawai daga shi zai iya tabbatar da cewa na ga Allah نعم a wajen su نعم kamar yadda wani abin haka ne suka yake cewa hadis hadis basaran imani ka ji Allah fi kulli shay wa inda kulli shay wa ma'a kulli shay wa qabla kulli shay wa ba'da kulli shay wa fawqa kulli shay wa ta'da kulli shay wa qariban min kulli shay wa muhitan bi kulli shay ko ina saboda haka su a wajen su kawai idan ka duba kowane irin asaro ne kawai daga duba asaro kawai za su tabbatar da zaɓen Allah sai su zama sun shafi asaro kawai su tabbatar da zaɓen Allah waɗannan abubuwan duk kowane daga cikin shiga wani gajiya muzu arabtul ilaha lam ara gaira baka zala gairu inda na mamnu'un muzu arabtul ilaha lam ara gaira baka zala gairu inda na mamnu'un ba gairun ma waɗannan dai abubuwa ne da dama waɗanda suke na ma'abuta sai da kuma ma'abuta halin sana'i
mimma ya dulluka ala wujudi qaharihi subhanahu yana daga abin da yake shirya da kai a bisa samun rinjayar samu wannan na rinjayarsa subhanahu wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki an hajabaka anhu bima laysa bi shine mawjud ya tsare ka da abin da yake ba saman mai bane ma abu tare da shi mun yi wanda kusan ki har tsananin kusancin sa da kai shi yasa ma ba za ka iya ganin sa ba. tsananin kusancin sa da kai shi yasa ba za ka iya ganin sa ba a ce aka zuwa karbu ilaika min hamdu wani na'am Allah shine yi kusanci gare ka ma daga wannan cikin cikin wannan kaga mutum ayo a muna musamman faɗa suna cewa wa min shi ta zuhurul hafaw na'am idan abu ya tsananin tsananin bayyana sai ma ya buya ka fara ganin Mm.
yanzu misali littafin nan kana haka da shi ka gan shi amma an kai haka kusa da kai zai gama baka ganin abin da yake to haka ne Allah saboda tsananin bayyanarsa da yi ga waɗanda suke ma'abuta sanin sa Mm.
da kuma tsananin buyan da yayi ga waɗanda suka san shi ga ma'abuta da yake kenan to saboda haka wannan yana shirye da kai sai ga ubangiji madaukakin sarki ya zo ya- ya sa maka hijabi din kai ba za ka tsani shi ba za ka gan shi ba ba don komai ba da abin da kuma wannan abin shi kuma ba samu mai bane menene shi shine wahayi na'am wani ka sa a cikin ke ka aji zaba kan Allah ne ko to kaga wannan ayyukan yi mujidin domin wani ya adami ne Mm.
amrun adami ne lamari ne adami to shi sa wani wani zai ce kullu shay'in halikun illa wajhu sunan ba wai yana nufin a wai sai ba babu ta Allah ai halikun din nan ai shi harka ta fa'iliya sunan ismul fa'il din da ake na halikun din nan Na'am.
ai kowane abu halikun din illa wajhu Mm.
a kowane hali ake magana ba wai a wai nan gaba ne Da an je kowa wani.
wai duniya wai je- kowa zai zama halikun ba a Na'am.
kowane abu halikun ne kawai Mm.
illa wajhu an gama yake shine wal awwal wal akhir wal zahir wal batin dan kawai na'am fa aina ma tu tu wallu kuma ba san mu wajen wannan Mm.
eh ko ma abu mu aina ma kuntu Na'am.
ko annan ayoyi ne wanda suke tabbatar da wannan abu Na'am.
kuma irin hadisan da suke nuna su ma irin wannan kamar da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ubangiji a cewa da su yake cewa ya ba- bawa na ya akai ne rashin lafiya ba ka ga shi nan ba Mm.
yake cewa "Ah, ubangiji ya za a yi kai da kake kai ne mai halitta bayi kuma ka ce a yi rashin lafiya yake a dan uwana a ba dan uwanka wani ya yi rashin lafiya amma ba ku ji ka gani shi da ka je wajen sa ai da ka same ni a wajen Mm.
to irin wannan abubuwa ne wanda suke nuna cewa ai ubangiji madaukakin sarki dai yana nan inda yake na'am kaifa yatasawwaru an yahjibahu shay'un tunda ya faɗi waɗannan abubuwa sai ya kawo abubuwa guda goma na'am waɗanda zai nuna maka cewa hijabin nan ya kore maka shi Na'am.
ba ta samu hijabi cewa hijabi babu shi Mm.
ya kawo maka abubuwa guda uku- guda goma wanda ya kamata a ce sai ka tambayi kanka da kanka waɗannan abubuwa
kaifa yatasawwaru an yahjibahu ta shay'un yaya za a yi a ce ubangiji wani abu ya tsare shi Mm. huwa allazi azhara kulli bayan shay'in shi ne ya bayyana kowane abu Mm.
kana nufin su ma'arifu da kake kokarin ka san Allah da su to shine ya sanar da su Mm.
to kuma yaya za a yi ka san abin da aka sanar da su kuma ka ce shi wanda ya sanar da su kake son ka sani da ma'arifu Hmm? ya za a ce an san Allah da ma'arifu bayan kuma shi da- da- da ma'arifin ah, da da- da su aka san ma'arifu Mm.
to shi sa irin wannan abubuwan da ya zasu yin dai eh, wanda ya fahimta ya mutu kaifa yatasawwaru an yahjibahu ta shay'un yaya zai tsoronto a ce wani abu ya ya tsaye shi ba a ganin sa wa huwa allazi zahara bi kulli shi shay'in ne ta- ya bayyana kuma bi kulli shay tajallinsa ya bayyana a kowane abu Mm.
ta yaya za a ce kuma ya samu wani abu kaga shi kuma wannan yayi bi ba iljar na'am ya zo maka da ba ta jarra na'am cewa ah, bi kulli shay na'am Eh, ya yi tajalli ne bi kulli shay Mm.
ubangiji shi ne ya tajalli a kowane abu na'am babu wani abu da za ka samu tare da samun asali na Allah indai akwai asali na Allah tare da abun ba za ka same shi ba Mm.
to ta yaya za a kuma a ce wani abu ya yi jabi gare shi kaga wannan abun kuma kace gani Hmm, ba shi din ba lalle kamar walgarar da ya lashe a ne a garin abin da ake son a jiya maka lashe a ne kawai shi ne garin
yatasawwaru an yahjibahu kuma shay'un akwai kai ba a kaddar a Eh.
wajen kai bai ta tsawara ne Na'am.
a ga zai surantu an yi hajiba hushe yau a ce wani abu ya zo ya tsara Allah wa huwa allazi da harkar kulli shay'in kuma Mm.
bayan Allah shi ne ya bayyana a cikin kowane abu kudurar shi yawai kimaci Allah ya bayyana a cikin kowane abu da kudurar da cikin ya kimata ta yaya kuma yanzu za a zo a ce kuma wani abu ya zo ya tsare shi
Kai- na na uku kenan Eh, nan kuma sai zo da ki na hudu kuma eh yau shi kuma ya zo kaga da ya zo da bako nan kuma fi kulli shayin ka ya zo da da fa ta zarfiya ita kuma ta ta jarranta na'am kaifa ya tasawwaru an yahjibahu ya shay'un yaya zai surunta a ce wani abu ya ce ya tsare wa Allah ba za ka tsaye shi ba wa huwa allazi zahara li kulli wa shay'in huwa zahiru li kulli shay wa huwa
yace wa huwa allazi zahara Eh, li kulli shay'in.
shine wannan da ya bayyana li kulli shay'in ga kowane abu kuma huwa zahiru shine mabayyani da kulli shay'in na'am kowane abu na'am sai ya zama da kulli shay'in ko li kulli shay'in li kulli da kulli shay'in ba Na'am.
sai ya zo shi kuma da lami kaga Na'am.
lami ta jarra shi Hmm.
ya zo lamun jarra kuma na'am ma'ana shine mai mai tajalli ga kowane abu za a sanar da shi shine yake tajalli ga shi ta yaya kuma za a ce ya wani abu ya kuɗe da shi Hmm. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر يعني قبله zai zuwan da a ce wani abu ya tare shi wa huwa zahiru qabla kulli kulli kulli shay bayan kuma ya zama shine mabayyani tun azal dama sai shi mabayyani ne Hmm.
tun tun tun azal ya riga ya bayyana نعم bi nafsi نعم ya yi tajilli a kan zatin kansa da zatin kansa to ta yaya kuma za a yanzu a ce wani abu kuma ya zo ya ɓoye da shi Hmm.
a ya zo ya ɓoye shi ba za a gan shi ba.
كيف يتصور أن يحجبه شيء ta yaya za a ce wani abu ya tsare shi وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ga shi kuma shine mabayyani tun kafin wani abu tun kafin kowane abu Na'am.
kuma wa huwa azharu min kulli shay نعم shine mai bayyana da kowane irin abu babu wani abu da yake bayyana sama da shi نعم كيف يتصور أن يحجبه شيء ta yaya za a ce wani abu ya ɓoye shi وهو الواحد الذي ليس معه شيء shine wa- guda ɗaya wanda ba wani tare tare da shi kuma shi kaɗai ne
نعم كيف يتصور أن يحجبه ta شيء yaya za a ce wani abu ya ɓoye shi وهو أقرب إليك من كل شيء gashi kuma shine fi kusanci gare ka da kowane abu مم.
an ce wa karba ilaika min amlu warji kamar da muka bayani مم. كيف يتصور أن يحجبه ta شيء yaya zai suranta a ce wani abu ya ɓoye shi ولولاه ما كان وجود كل شيء ya ba dan shi ba samu kowane amma ba zai yi ba ba za ka taɓa samun komai ba da ba dan shi ba
يا عجب ya mamaki كيف يظهر الوجود ta yaya samuwa zai bayyana fil adami a cikin rashi ai ba zai yi ba wannan ne kila da lijani مم.
in an samu wujudu to ba adamu in ko an samu adamu babu babu wujudu مم.
to ta yaya za a yi an ce ubangiji madaukakin sai ana zama tashi da wujudu مم.
kuma duk wannan sufin da muka faɗa huwa fi kulli shay'in wa huwa ala kulli wa kulli shay'in duk annan qabla kulli shay'in Mm.
in dai ya tabbata annan abubuwan to kuma ya za ka samu kulli shay'in nan gaskiya مم.
aka ka samu in haka ne ka samu na kila da kenan ka samu wujud da adamu kenan نعم أم كيف يثبت الحادث ko kuma yaya hadisi ya tabbata مع من له وصف الكلام tare da wanda suka rike ilma su suka kare shi مم.
idan ka ce a'a su a alam sun ka ce hadisi ne to ai baka tabbatar da su ba مم.
da abin da ka tabbatar zatin Allah ka tabbatar نعم in ka tabbatar da zatin Allah tare da su to dan me yasa zaka ce kuma har ila yau suna zuba tsari ka ku dumu kenan نعم.
haka ya zama kadimin dai shine kadimin shi kadai kenan إيه. مم.
haka ba in ba haka ba za ka samu mutana biya ne guda biyu sun zo gaba da نعم ما ترك من الجهل شيئا wannan shine karshen babi a wannan bangaren تو نعم eh duk da shi ba ya rubuta babi amma Eh.
wannan babi na biyu shi نعم a cikin nan wajen الحمد لله الحمد لله